أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الفريقين كلاما والصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تتذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مثل الفريقين كالعمي والسم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أولا تذكرون آه mun yi maganan kafirai da halayensu da makomarsu ta duniya da makomarsu ta lahira mun yi maganan musulmi da halayensu da ayyukansu da makomarsu duniya da makomarsu lahira ubangiji ya ce to yanzu wannan sai ka yi su jama'a guda biyu ga jama'an kafirai ga jama'an musulmi fariqan dama Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri na yi mutane na kasa su kashi biyu kashi ɗaya zan sa su a janna kashi ɗaya zan sa su a wuta yace misalin kashi biyun masal fariqaini misalin jama'a guda biyu din nan jama'an musulmi da jama'an kafirai kalami wal asambi wal basiri was samiya kamar misalin mutum ne makaho kurma da mutum mai gani mai ji shi musulmi mai gani ne yana ganin ayoyin Allah Ubangiji yace yana nuna mana ayoyinsa ta ko'ina kudu da yamma gare gabar da arewa sama da ƙasa mu ma mu dubi kanmu ayoyi ne sanurihim ayatina bil afaqi bi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq musulmi mutum ne mai ganin ayoyin Allah asami mai jin ayoyin Allah kafiri kuwa masul farigan kal ahmi kawan makaho ne wal asami kawan makaho ne kurma mutum ne makaho ne kurma ne wannan ko mai gani ne mai ji ne musulmi mai gani ne mai ji ne yana ganin ayoyin Allah ko ina ana karanta masa ayoyin Allah kuma yana ji kafiri ko baya gani baya ji baya ganin ayoyin Allah balle ya kare tashi balle ya karbe ya kan annabi balle ya sallah ko baya baya ji balle ya ji karatun alqur'ani ko ya ji kiran sallah ya amsa mazal bari gani kalami wa da sammi wal basir was sami al yastawiyani masala Allah ya dace ina su waɗannan kashi guda biyu sa yi daidai yanzu ko mace da direba ga wannan mace mai kyau ce amma ba ta gani ba ta ji ba zawara ce tana neman mai aurenta ga wannan ko mace din mai kyau ne tana ji tana gani ga direba gunin mota ne amma yanzu baya gani kuma baya ji ya kurumce da direba mai ji mai gani to wai wanne ne zaka aura wanne ne zaka dauka mai tuka maka mota makawo gonin mota amma ya zama makawo yanzu ba zaura mai kyau amma ta makance yanzu kuma kurma ce ko shi wannan direban ba kurma ne saboda haka ce ai ka san dai da makawo kurma da mai ji mai gani ba za su yi daidai ba hal yastabiya ne sa yi daidai ai ba za su yi daidai ba afala ta tazakkaru da ko tazakkaru da me yasa ba za ku yi wa'azan ku gane ba karban aikan Allah a hannun manzon Allah a hannun magadansa malamai wanda ya karba duka ya zama mai ji mai gani wanda kuma bai karba ba ya zama kawo kurma
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا
daga darasa nuhu ila qaumihi inni lakum nadhiru bi je ya gaya musu Allah ya ce na aiko annabi nuhu wato za a yi za a soma tafsilin abin da aka karanta kenan a cikin ƙarshen surar da muka fito tana gaya mana wasu alaihim na ba nuhu in zali qaumihi sannan aka yi magana annabi Musa aka yi magana annabi Yunusa duk da aka bada jumloli yanzu za a shiga tafsili wato filla filla da an bayar gaba da yanzu ko za a bada filla filla hakika na aiki annabi Nuhu ya je kuma ya gaya wa mutanensa inni lakum nadhirun mubin ni mai gargadi ne mai yin bayani ne ina mai musulunta ni haka da hannu ce la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله ورسوله abin da muka faɗa cikin wannan larabci tun daga zuciyar har bakin kin yadda Allah shi ne ubangiji shi kadai shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi kowa shi yayi komi shine kada muke bautawa kuma kin tabbata annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya kushe wannan addinin Islam kuma kin ce kin tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya kushe kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya yi da wani babban abun mamaki ya yi shi yana da uwa mai suna Maryam ba shi da uba annabi Adam shi gaba ɗaya ma ba shi da uwar ba shi da uba to haka Allah ya yi in yadda da abin da kika faɗa ana jin Hausa ko iya dago ita alhamdulillah yanzu kin zama musulma duk abin da yake dole akan mu ya zama dole akan ki akwai sallah biyar in zaki je ki yi wanka akwai ya miki alwala da sallah za ki sallah azhar da asar yanzu za ki sha ruwa ba sai rana ta fadi in dire ya yi sai ki niyyar za mu karasa wannan azumin tare da ke duk abin da ya zama dole akan mu na sallah biyar ya zama dole akan ki wannan irin wanka da zaki yau in kwanta da mijin yadda maza da mata suke kwanciya dole sai an yi wannan wanka sannan a yi sallah akwai jinin haila da yake zuwa wajen mata kullum wata wannan jinin in ya zo lokacin da yake zubawa a sallah sai ya kare zuba sannan a yi wanka in azumi ne ba ba za a yi azumi ba ba za a yi sallah ba wannan lokaci ba a sallah ba azumi ana jinin haila za a biya azumi ba za a biya sallah ba akwai sallah biyar Allah ya baki dukiya ki zakka Allah ya baki lafiya ki samu ki haji me ya sunan ki nada jinatu yanzu wani suna ke so na musulmi abu zai na mutu yana sunan zai na ma'alila muna miki murna alhamdulillah alhamdulillah Allah ta illa ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم mun aiki annabi Nuhu zuwa mutanensa da ya je mai ya fara fada musu Allah ta abudu illallah kar ku bauta komi sai Allah kalmar la ilaha illallah duk annaba abin da aka ba su kenan kowa sai ya faɗi wannan kalmar sannan annabi sai karbe shi ya bashi addini ya gaya masa ayyuka Allah ta abudu illallah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim wato ina ji muku tsoron azaba ta rana mai radadi in ba ku yarda da magana ta ba
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضينا بادي الرأي وما لنا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين
ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نري لكم إلا من فضل ن- آه، بل نظنكم كاذبين menene amsar manyan mutanen gari marau manyan mutanen gari su ne ake kansu madawo madawai masu cika ido a wurin zama masu cika riga kazan manyan mutane suna tumbi suka cika riga masu cika riga masu cika ido masu cika mazauni in sun zo to mazauni ya cika kenan waɗannan manyan mutanen madawo ma'anare ka suka ce ma'anare ka illa basharan mislana kai muna ganin kai mutum ne dan uwan mai cin abinci mai shan ruwa sannan ka zo ka ce wai Allah ya aiko ka ka ce wai Allah ya aiko kana mutum dan uwan mu kuma da ne ka taba ka illa ladina waradu la bajiyar rai kuma da ka zo ka wani magana naka ba mu ga manyan mutane sun amsa magana ka ba sai ke talakawan mu wanda suke kaskasuwa cikin masassaka magera masu sana'o'in hannu su ne suka bi ka ba mu ga manyan gari sun yadda da magana ka ba وما أدريك الذين توك إلا الذين أرادنا بادي الرأي وما نري لكم علينا الفضل بابا ganin ka da wata falala ko wata daraja kai mutum ne mu mutane ne ka ce Allah ya aiko ka bal nadunnukum kadibin kai da to mu ma dai ƙarya kuke yi kai da mutanen da suka ce sun yarda da kai rasulullah kai annabi nu haka don na faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana don dai wato ya ga duk abubuwan da kafirai suka yi masa ko suke masa an yi wa annabawa irin waɗannan abubuwa kamar yadda ake cewa me yasa ba a saukar da Qur'ani nan ba wajen manyan mutanen gari ba su Walid bin Mughira su Ibn Mas'ud al-Sadabi aiko wajen marayan Abu Talib to irin waɗannan miyagun maganganun su gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake gaya masa ai an gaya wa annabawa da suka riga irin waɗannan miyagun maganganun amma ne lakum alaina min fadl bal nazunnakum kadhibin kai ma ƙarya muna muna da tamawa da magana na ƙarya kuke yi
قال يا قوم أنتم إن كنتم على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم وألزمكموها وأنتم لا تارهون قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده وأبيت عليكم ألزمكموها وأنتم لها كارهون annabi nuhu yace cewanku ni mutum ne Allah bai aiko ni ba a'a ai akan basira nake Allah ne ya aiko ni akan basira akan hujja nake magana Allah ne ya aiko ni ni mutum din ne amma Allah ya aiko ni إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وإذا هكا بشي منزون الله صلى الله عليه وسلم الله ne ya aiko ni كنت على بيت من ربي وآتيني رحمة من عنده akan hujja nake magana daga ubangiji na ubangiji na ya bani rahama daga gare shi wato annabta da manzanci fa am yadaleku ma abun da ya ruku muku ku ya ya rugare ku ga wannan abin da Allah ya bari na manzanci da annabci din ba ku ba ku gane ba idan zuciyar ku ta rugu idan zuciyar ku sun rugu anulzimukumuha wa antum laha kafirun to tunda idon ku ya rufe ba ku ga annabcin ba ku ga manzancin ba ya za mu yi tilasta muku ku yadda dole akan ko bayan kun ce ƙarya ne ƙarya muke yi ba ku yadda ba kuna kin abin da ba ku zo da shi ya za mu tilasta ku wa da rabi jabbirin ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم إنهم ملاقو ربهم ولكني أتاكم قوما تجهلون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنه ملاقو إنهم ملاقو ربهم ولكني أريكم قوما تجهلون da kuka ce wai matalauta ne suka bi ni suke bi na manyan gari masu dukiya ba su bi ni ba to ai ni ban ce ku ba mu kuɗi mu zama masu kuɗi ba ni na ce ku zo ne ku kai da ita Allah ku shiga addini Ah, ba na ce ku zo bani kuɗi ba ne la as'alukum alaihi mala ba na ce ku kawo mana kuɗi da yake mu ba mu da kuɗi da ni da mabiyana Allah ya aiko ni Allah ne kuma zai tsaya mana cikin abin da muke bukata duka ba ku za ku ba mu kuɗi ba mu neman komai a wurin ku sai ku zo ku musulunta idan ne illa arafa a ladana na kiran ku ku nisanci wuta ku zo ku shiga aljanna ku zan bayin Allah masu addini wanda zai bani wannan lada ba ko ba Allah ne da ya aiko da shi zai bani wannan lada wa bani bi darijil ladina amanu cewan ku kuma kori waɗannan matalauta da suke bi na saboda ku manya ku samu ku zo wuri na ni ba zan kore su ba ba zan kore su ba waɗanda suka yi imani don kawai don ba su da kuɗi kore su in karbe ku don ku kuna da kuɗi kuna da girma wa da bidarin wa da bidarin ladina amanu innahum mulaqu rabbihim su mutane ne na Allah za su mutu su gamu da Allah Allah ta ga musu daidai abu da gurgurda abin da suka aikata na imani da yake mai kyau walakin ne alaikum qawman tajhalun kaga magana mai mai kyau kenan irin na annaba Allah ke koya mana su wadancan sun ce azunnukum kadibin muna jin da zaton ƙarya kuke yi shi ba da bino da yazo ba da amsa da yake zo da aka iso wurin da suka ce muna zaton dai ƙarya kuke shi ce walakin ne alaikum gaman da yaro ni da ina ganin kan mutane ne wanda yake masu jahilci kun jahilci abin da nazo da shi
ويا قوم لن ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ويا قوم من ينصرني من الله إن ضررتهم أفلا تذكرون wai ya jama'a da kuke cewa in kori min waɗannan miskinai fakirai da suka bi ni suka yi imani in kore su idan na kore su Allah ya kama ni ya ce dan menene na kori bayansa masu imani to wane ne zai taimake ni ya karbe ni wajen Allah man yansurni min Allah in zaratu min na kore su afala tadhakkaruna me yasa ba za ku azantuwa ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ويا قوم من ينصرني من الله إن طلبتهم أولا تذكرون ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين annabi ya ci gaba da yin bayani wa mutanensa kafirai yace ya gaumi ya ku mutane na لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا لله- إلا على الله وما أنا بطالب الذين آمنوا إنهم ملاقو ربي ولكن أعرف من أولهم ويغلب أن سبحانه الله إن طلبتم أفلا تذكرون ولا أقول لكم إني خزائن الله da kuke cewa mabiyana matalauta ne ai ban faɗa muku dama dukkan taskar dukiyar Allah tana hannuna ba ni manzon Allah ne in zo in faɗi aikan Allah zuwa ga bayin Allah taskan arziki na Allah cewa in ni manzon Allah ne in arzikta su ko ko in musu wani abu yadda za su san manyan manyan masu kuɗi tun da yake daga Allah ne ko komi na Allah ne a wannan baya hannuna abin da yake hannuna manzanci na zo na isar da shi ku bar bauta wa dudanni ku bauta wa Allah wala kullukum indi khazainullah wala alamul ghaiba ni ko ban ce muku na san gaibu ba balle in san matalauta da masu dukiya in an je lahira wa zai shiga aljanna matalauci don talaucinsa wuta za a jefa shi mai dukiya ko mai sarauta don girmansa idan zuwa su aljanna aljanna za a san ko ba imani ban faɗa muku wannan ba ni da an aiko ne in zo muku bayani na kare ta Allah da yadda za a bauta wa Allah wala alamul ghaiba ban san gaibu ba gaibu abin da ake sa gaibu da larabci abin da ya faku abin da ya buya wanda baka gani ba shi da ake sa gaibu to sai Allah ya masa hawa biyar shi gaibu na farko banda Allah ba wanda ya san gaibun da yake banci Allah shi kadai ko annabi shi ne ayar suratul naml take faɗa mana qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ga yawa duniya ba wanda ya san gaibu sama da ƙasa kowa da kowa bai san gaibu sai Allah shi kadai to wannan gaibun da yake banci Allah kenan na kunhul haqqi na ahadiyya na abubuwan da suke bi annabi shi kadai ba wanda domin annabi sallallahu alaihi wasallam wurin da makamin da yake ba wata halittar da za ta je wurin makami ne na kusa da ahadiyyatu zati saboda haka ne abin da yake banci Allah ko annabi Muhammadu bai san shi ba sannan gaibu na biyu sai wanda Allah ya sanar da Annabi Muhammad shi kadai banda kowa cikin manzanni da mala'iku shine yake zuwa cikin ayar ayar Ali Imran wa ma kana Allah yudliakum alal ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi Allah ubangiji ba zai nuna muku gaibunsa ba ba zai sanar da ku gaibunsa ba walakin Allah amma shi Allah yantabi yakan zabi min rusulihi daga cikin manzanninsa man ya sha'u fa aminu billahi wa rusuli ku dai na ku ku yi imani da Allah da manzannin Allah abinda suka faɗa muku ku yarda da shi gaibu na biyu kenan wanda ba wanda ya san gaibun sai annabi Muhammad shi kadai a cikin dukkan halitta ko annabi Ibrahim bai san wannan gaibu ba domin dukkan halitta gaba ɗaya ba annabi ba kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga shi sai annabi Ibrahim to ko annabi Ibrahim bai san wannan gaibun da Allah yake bin annabi Muhammad da shi ba shine manzo Allah yake kirari godiya wa bai wanda Allah ya bashi ina cewa li yaktum ma Allahi la yasiuni bi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ina da wani lokaci tsakani na da Allah ba wani wanda ya san abin da ake ciki komi isan manzo don manzanci komi isan mala'ika don kusanci li yaktum ma Allahi la yasuni fi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal to daga nan sai gaibu na uku wanda yake bace annaba su kadai ayar tana zuwa cikin suratul jinni alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasulin Allah shine masanin gaibu ba zai bayyana wa kowa gaibun nan nasa ba sai dai wanda yake yardadde daga cikin manzanni manzanni dukkan su yardaddu ne kenan can an ce sai manzon da aka aka zaba wama ka wama ka la yudiyakum al-ghaibi walakin la yajtabi bir rusulihi man yasha dukkan manzanni zaba ku ne amma ce za a sake zaben wanda za a zaba yi gaibu da ba wanda ya sani kai ma ka san zaben cikin zaba ku shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ku an dawo da manzannin duk gaba da gaibun nan yanzu kan ba wanda ya san shi wanda yake cikin annabawa alimul gaibi wala yuzara bi adam illa man tabi'ir rasuli to daga nan sai gaibu wanda yake banci siddiqai siddiqai sune abokan tafiyan annabawa su ba annabawa bane amma duk inda annabawa suka shiga suna tare da su da ba mu yi illa wa rasula ulai kamar da an amara alaihim min annabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin to su siddiqai babban siddiqi a cikin wannan addinin nan namu shine Sayyidina Abubakar Sayyidina Abubakar ya gaya wa jasta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ummu bin Aisha ce na baki kwandon dabino guda kaza amma baki sa an dauko ba in fa kika kuskure kika yi sake baki hauzin wannan abin da na baki ba in na mutu ba zai zama gado ko ko magadana ma hum illa akhawati uftaki ko magada na ko biyar ne yan uwanki mata guda biyu yan uwanki maza guda biyu sai ta ce babana na san yan uwana mata guda biyu na san yan uwana maza guda na san yan uwana maza guda biyu ne Abdulrahman da Muhammad bin Abi Bakr na san yar uwata mace guda da Asma'u wace ce ta ukunta mu mata sai ce bintu Kharija Habiba tana da ciki amma bayana za ta haihu amma mace za ta haifa bintu kare da kuwa bayan rasuwan sai na bakar sai ta haihu ta haihu ta haifi ta mata aka sa mata ummu kulsum har ma lokacin da ta isa aure sai na umar yana sarkin musulmi a lokacin ya nemi ya aure ta wajen yayarta aisha ta girma sai yayin da Aisha ta gaya miki sarkin musulmi yana so zai aure ki tace ba na so aka kada aka ratsi ne ba na so ba na so to Aisha sai na Umaru abokin mijinta ne abokin babanta ne tana jin nauyinsa kuma matsayinsa na sarkin musulmi ya za ta yi kada sai yadda za ta yi damuwa ta ishe ta sai ta ne aurun ru'as ya ta amru kai ne ka san shiga da fita kai mutum ne wanda yake masanin shige shige da fice fice ga abin da ya same ni ko za ka za ka saba mini hanya na fita ce dan wata yar babana Abubakar sarkin musulmi ya ce yana son tayi ta mun yi mun yi taki ta ce ba ta so ya za ka yi ce ab wannan ka zafi da ke yanzu nan zan je in gaya masa in dai yana son kusatan annabi ne da auren yar Abubakar to ya auren yar Aliyu yar Fatima ya fi kusa da annabi akan yar Abubakar wanda ba yar annabi ce ta haife ta ba zan gaya masa haka kuma zai yarda sai ya je wajen shugaba sarkin musulmi sai na wuri ce na ji labari an ce kana son yar Abubakar Ummu Kulsum ce eh ba ka son aure da ni jaran ka ne ba haka bane mu ma maza tsoron ka muke yi balle mata balle yan mata balle yar gata eh wannan wanda ta rayu gidan manzon Allah sallallahu alaihi gaban yayarta Aisha tana da shagoba zan baka shawara ga wanda ta rayu a gidansu wato yar yar Fatima Zara yar Sayyidina Ali sunan su ma daya ita ta fi kusa ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam eh ka hakura da wannan ta Abubakar nan ni na baka shawara ko ba kanta Aliyu dinnan ya ga ya Sayyidina Ali Sayyidina Ali ce ai karama ce amma zan turo ta ga kanta sai na Ali ya bata wani abu ta kai wa sarkin musulmi ta kai da in kin je ki ce masa ga yadda abun yake ki miƙa masa ki ga yadda abun yake ki miƙa masa sai ta je ta ce baba ya yi koni wai in kawo maka wannan abu wai ga yadda yake bai maka ya kai biya sai ya kama kabarta sai ta ce a kai kana dattijo sarkin musulmi za ka yi mini irin wannan wallahi ba don kai sarkin musulmi da ka ga yadda zai yi da kai da zuwa na ka an aiko ni wurin kan kawo maka abu kaza sai ka kama kabarta sai ya yi dariya sai yake ce masa ki je ki ga baban daki ya na gani ya yi yau na ga abun mamaki ka aike ne wajen babban mutum irin wannan irin wannan amma da zuwa na sai ya kama kafa ta sai ai mijinki ne ya jaye ban sani ba ne saboda haka ka ga shi na Abubakar ya ga matarsa tana da ciki amma mace ce a cikin cikinta kuma ba za a ce da sai bayan ya rasu wannan menene gaibu ne to irin sun faru da yawa wajen sahabbai wanda suke su ne manyan siddiqai kamar wani ya shigo wajen sayyidina Usman sai ya ce kai wallahi ba na son mutum ya shigo min fiskar sa dun zina zina ba na son haka sai mutum ya ce a wayun ba da Muhammadi kai ma na aka wayi ne kamar annabi bayan annabi ya ce a'a ittaqu firasil mu'mini fa inna bi nurillah annabi ya ce ku ji tsoron ganewan mu'mini mu'mini yana kallo ne ba da hasken Allah sai don Allah wuri ke kallo ashe mutumin akan hanya yayi ta wasa da mata a hanya bai dila da ta ba amma yayi wasa da mata a hanya kafin ya iso wajen sa sai na Umar yana hudu ba yana ce jabal jabal ya sariya al jabal jabal ya sariya ya koma gida ce yau muna jin abun mamaki kana hurba kana ce ayi wajen dutse ayi wajen sariya to kai wajen dutse to mo mayaka na ne a kafar waje naga yakin su zai kare nake ba su shawara yadda za su ci nasara kuma aka dawo aka aka tabbatar da irin wannan siddiqiya kenan to ga gaibun Allah shi kadai ga gaibun Allah Umar shi kadai bai hada da kowa ga gaibun annaba su kadai ga gaibu irin na siddiqai lokacin da annabi Yusuf yake siddiqi magana annabcinsa bai bayyana ba suna ce Yusuf ayyu siddiq wa aftina fi sabi baqaratin simani ya kudu da sabi jabul wa sabi sumburatin khudr wa ukhra ya bisati Yusuf siddiqi ka ba ku labarin mafarki da aka yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza tazra'una sab'a sinina dawa kuma hakattu mazaru bi zumulla kalmar ya ba da labarin abin da zai faru shekara bakwai nan gaba ya sake ba da labarin wanda zai faru shekara bakwai ta gaba ta sha uku kenan ya ba da labarin bayan waɗannan shekaru duk gabanin abin da zai faru wannan gaibu ne amma Yusuf ya faɗa masa shine ma dalilin da aka fitar shi daga kurkuku sarki ce yana neman sa wannan gaibun na siddiƙai kenan kuma gaibu na kowa da kowa wanda yake karkashin ar-rahman allama al-qur'ana khalaqa al-insana allama al-bayana al-insana aka ce allama al-bayana to wannan na kowa da kowa din Allah ya ga dama ya ba kowa ko musulmi ko wanda ba musulmi ba an taɓa yi wani kafiri a wannan zamani ana kiran sa wai mutumin da yake ba da labarin gobe the man ne see tomorrow ya ke ta ya to duwan su mene ne tomorrow ko yana ba da labarin yana ba da labarin abin da za a shekaru masu yawa ko a rubuta da tattawa ko kuma abin da ya faɗa duka ya faru ko kafiri ne ba domin saboda allama linsan khalaqa linsana allama ul bayan al insana ne anan ba al mu'mina ba al waliya ba annabiya ba kuma yanzu wani zai zo kafiri daga ingila ko daga america ya zo nan kaduna ko najeriya ya nuna ku nuna nan za ku samu fetur ku nuna ku nuna nan za ku samu za ku samu za ku samu ko gol ko wani abu kai baka shiga cikin kasar ba shi bai shiga ba ya tara abun da ke cikin kasar sannan yana tsaye a wani gari ce a gari kaza gobe za a yi ruwa daga lokaci kaza zuwa lokaci za za a yi rana mai zafi daga lokaci kaza zuwa gobe ba yake ko ko yau da rana duk ya gaggaya maka yana wuri ɗaya kai kana kana yana yana inda yake yana ba da labaran abin da kewa duk waɗannan abubuwa ilimi ne wanda Allah ke sanar da bayansa mutane ma kenan balle annabi da kansa saboda gaibu dai guda biyar ne akwai na Allah shi kadai labarinsa yana zuwa cikin suratul namli akwai gaibu na annabi Umar shi kadai labarinsa yana zuwa cikin suratul Ali Imran akwai gaibu na annaba su kadai labarinsa yana zuwa cikin suratul jinni akwai gaibu na siddiqai idan karanta suratul Yusuf za ta ba da labari akwai gaibu kuma na kowa da kowa wanda Allah ya ga dama ya bashi akwai wata mace da an yi ta a Gombe ta rasu zamanin da ya wuce lokacin alƙali Bello in ana shakkar mace tana da ciki ko ba ta da ciki sai a kirawo ta in ta dubi matar sai tana da ciki kwana kaza ko wata kaza saboda haka Allah mufa'alu lima yurid mai aikata abin da ya ga dama ne la yusalu amma farko ba wanda ya sai tambaye shi wala wala wala aqulu inni khaza'inu llahi wala alamul ghaib wala aqulu inni malak ko ba zan ce muku ni mala'ika ne ba na cin abinci ba na shan ruwa kamar mala'iku ba a'a maganar mala'ika annaba sun fi mala'iku daraja annaba sun fi mala'iku daraja dukkan su gaba ɗaya mala'iku har jibrilu mala'iku annaba sun fi su daraja sannan shi ne aka ce wa mana harkar shafu fi fi takwiri khilafu imani da fi tanwiri abinda mai kashafu ya faɗa cikin suratul takwiri cewa mala'ika jibrilu yana neman ya fifita shi akan annabi ya ce wannan saƙanin malaman duk duniya ne gaba ɗaya annaba sun fi mala'iku daraja saboda haka cewa ni ba mala'ika ba ne ba wai cewa daraja ta ba ta kai ta mala'ika ba a ba na cin mala'ika ba ya cin abinci ba ya shan ruwa ni ina cin abinci ina shan ruwa wala aqulu lakum inni khaza'inu Allah wa la a'lamu al-ghaib wa la aqulu inni malak wa la aqulu lil ladzina tazri ayatuhum lan yutiyamu Allah khayran wannan mutanen musulman na wanda kuke rela wa ido kuke rela su cewa su matalauta ne masassaka ne makera ne majewa ne masu aikin hannu ne wato idon ku ya rela su lan yuje wallahu khairan ni ba zan ce Allah ba zai ba su arziki ko na duniya nan gaba balle ba na lahira sun da sun yi imani arzikin lahira kayan su ne wala kullu min khaza'in Allah wala a'lamu wala kullu inni malak ولا قل لن تزدري آيكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم الله أعلم بأنفسهم إني ذل من الظالمين أما إن kore su bayan ba wanda ya samu da ke cikin zuciyarsu sai Allah inda akwai imani a cikin su bi ku ko kafire ko bi dukiyar ku ko bi sarautar ku inna ya haka aina ya zalunci salihin Nuhu ya sha ya sha wahala da mutanensa shekara dubu ba hamsin yana wa'azi shekara dubu ba hamsin yana wa'azi amma duk abin da ya samu tirif ɗaya ne kawai mutane tamanin tirif ɗaya ne kawai na jirgi mutum tamanin iyaka wanda ya samu kenan ya shekara arba'in kafin a aiko shi ya ya yi wa'azi na shekara dubu ba hamsin bayan duba da kuma da ya sauka ya shekara sittin annabi nuhu kenan Ah, suka ce su kafin suka ce ya nuhu kad ya dantsana nuhu kayi kayi ta kayi ta jayayya da mu ba ka ta jidar da ka yawaita jayayya da mu faɗi wannan faɗi wannan domin ya ya sha yin wa'azi sarrafi ni da hausa kan milalin wani hara wani mai zubin duwaye illa firara wani kullama da autun jaduwa sabiyo fi azani wasu rajin siyaban wasar wasu da kursi gbara sun mai ni da autun jihara sun mai ni a harar da wa aka kan wani mutara وقلت ذوي ربكم انه كان غفارا يرسل سواريكم بدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات وانهارا ما لكم لا الا وقارا su waɗannan jayayya ya ga ya musu yadda addini yake da yadda Allah Allah ya yi musu da yadda zai musu nan gaba iya ga ya musu suka ce yanzu ka jayayya da ta ka ta ishe mu ba ta da jira ka yi wai ta yi jayayya da mu fatina ba ta na mun da sani ba ka ce wai in muka ci gaba da saba maka wai da maganar ka ba Allah zai saukar da azaba kai alƙawari to ka ce Allah ya kawo azaba wanda kai mana alƙawari ta zo fatina ba ta da mun da sani قال إنا آتيكم به ما شاء وما أنتم بمعجزين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين قال النبي موسى يأتي أي سوكت عذابا وأيدينا بني آه. aikin Allah ne in ya ga dama ya kawo in bai ga dama ba ba bai kawo ba kuma na tabbata in ya kawo azaba ba za ku tsira ba ba za ku tsira ba za ku tsira ba ولا ينفعكم نصري إن أردت أن أنصح لكم هو ربكم وإليه ترجعون
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصحكم إن كان بارد يومكم هو ربكم وإليه ترجعون لا كايو غرغدي لا كايو نصيحة أما نصيحة تا بتا أمفاني ku ba nasiha ta ta ta gaga ta amfane ku saboda Allah ya riga Allah ya riga ya kulle zuciya ya kulle kurkulle ya kulle hankali shi kenan kawai da zai zo nan gaba cewa ya ruhu daga yau mun kulle ba wanda zai sake musulunta a hannunka mun kulle ba wanda zai sake musulunta a hannunka to in wannan lokaci ya yi kyau komai wa'azinsa komai nasiyarsa ba za su karɓa ba sai lokaci sai su yi ta cewa لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواها ولا يغوث ويغوث ويزن وقد كثيرا kar ku yadda ku bar dodannin ku kar ku bar ku rabu da dodannin ku kar ku rabu da dodannin ku da wuddu da suwawu da yaqusu da da nasu duk kar ku yadda ku rabu da su ku rike dodannin ku kowa ko wanda yanzu su zo mutuwa sai su ga ƴaƴan wannan tsoho mun sha wahala da su iyaye mu sun sha wahala da shi ko ma kar ku yadda to yanzu da sun ce azabar ta zo annabi ya ce to Allah ne mai kawo wa in ya ga dama zai kawo amma in ya kawo ku tabbata ba za ku tsira ba idridu ana tsara in kana rayu yuyakum komi gargadi na komi nasiha ta in Allah yana so ya fatar da ku a nasiha ta ba za ta muku amfani ba ko da ku wale turjau shi Allah shine ubangijinku kuma wurin za ku koma أم يقولون السلام قل افتريته فعلي إجرامي وأني مما أجرمون أم يقولون افتريت افتريته عليه إجرامي وأنا بريء مما تجرمون wannan duka ana gaya manzon Allah ne yadda zai hakura cewa kafiran suna ce ai ah, annabi shine ya kirkiro alqur'ani shi ya kirkiro alqur'ani Allah ya ce to in dai shi ne ya kirkiro alqur'ani ku kawo irin sa wala ai kuma larabawa ne ku kawo irin sa kamar sa ko kuwa kawo sura goma a cikin ir- mai kama da da nasa wanda muka karanta da to ba shi aka fara faɗawa haka ba shi annabi ga annabi nuhu ba an gaya wata ce magana da ke faɗa shirin kirkirar ƙarya ne har ya kula kare wani tare ju ba da ya jira ni a'a ga ya mutu ilirin in in in ni ne na yi wannan ƙarya da dangana da Allah bai aiko ni ba na yi ƙarya da Allah ya aiko ni ai za mu ga Allah abin da zai mini ba ne ijrami wato wahalan jurmi wahalan laifi na za mu ga yadda Allah zai yi da ni in dai na yi ƙarya Allah bai aiko ni ba na ce na yi ƙarya ya aiko ni to wannan abin da zai faru a kaina za mu ga na na jurmin abin da laifin abin da na yi wani bari omen ma su jirmun ni in na ce Allah ya aiko ni amma bai aiko ni ba na yi laifi ko kuma in Allah ya aiko ni kuce karya ne Allah bai aiko ni ba kun yi laifi to ni ina wa laifi ne za ku ga yadda Allah zai yi da ni amma na tabbata na ku laifi ne zan ga yadda Allah zai da ku wani bari omen ma su jirmun ba ruwa na na kuta da barin karyata wa dauke da annabci na da kuke ɗaukar laifin ta cewa annabci na ba gaskiya ba ne. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ولا تبتئس بما كانوا يفعلون Allah sai ya ce sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu muka ba shi labarin gaibi cewa daga yau an rufe zuciyoyin mutanen ka ba wanda zai sake imani banda waɗanda suka yi imani wanda suka yi imani dai suna tabbata da imani zama daga yanzu nan ba wanda zai sake imani a cikin mutanen ka da ya faɗa masa haka illa man kada sai dai wanda da ba ya yi imani amma nan da wata ba wanda zai imani cikin mutanen ka wala tabta kada kuma ka ba da rai bima ta ya faru da abin da suke aikatawa kar ka ba da rai ta riga mun riga mun gaya mu za su sake imani sai ya zo ya ubangiji na in ba za su imani ba mai amfanin barin su rabbi la tazal alaihim min kaymi dayyara innaka anta zalzul dhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara in dai ba za su karbi imani ba Allah ya zama su a duniya ba shi da amfani kar ka rage ko ɗaya daga cikin wannan kafir a bayan kaza ko mai gida ɗaya harkar da su la ta zar alal mulkir innaka in tazaru in ka bar wannan kafiran ba yuzillu ibadaka za su ci gaba da banda bayan ka ko waɗanne suka zo sai su tusa musu wannan mugun ra'ayi ba su da amfani Allah ka harkar da su ka harkar da su zaman su a duniya ba ya da amfani ko mai gida ɗaya karkabari to shi kenan bayan yayi wannan addu'a Allah ya alƙawari zai kawo azaba amma ruwan tufana ne zai zo ya ci duk duniya gaba daya amma abin da zamu gaya maka ka dasa itacen katako to sai ya dasa itacen katako shekara hudu itace ya isa to sai ya ce to kai kai jirgi jirgin da za ku tsira kai da jama'ar ka da sauran dabbobin Allah sai ce Allah ya yi magiya aikin gabin dawa ban taɓa za wajen gabin da na ga yadda suke aikin gabin giyawa yace a ka aikata muna nan muna kallon ka za mu nuna maka yadda za a yi duka duka ayyunina wa wahayina ina kallon kuma zan gaya wa jibril ya gaya maka yadda za ka yi to sai jibril yana yana nuna masa yadda zai yi kuma kowane gatari ya dauka zai aiki sai gatari ya yi yadda abin zai kyau ko da bai san yadda zai kyau din ba
واصنع الفلك ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون
واصنع الفلك بآلنا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون shigan na ba ka umarni ka aikata aikin jirgi bi a na a gaba na ina kallon ka wa ina ko ina aiko maka mala'ika in nuna maka yadda za ka yi فلا تطع وسنذك بأهل أوائنا ولا تخالفني في الذين ظلموا إنهم مغرقون kar kuma lokacin da za a halakar da kai tausayi ya kama ka ka roƙe ni kada halakar da waɗannan azzarumai kafirai kar ka roƙe ni kuma tausayi ya kama ka ce za ka roƙe ni kada halakar da waɗannan kafirai wala tukhadimni fil ladina zalamu innahum mughraqun zan halakar da su a cikin ruwa ويصنع الفلك فكلما مر عليه ملأ من قومه تسخرون قال إن تسخروا منا
وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون shikenan shekara hudu ta yi itatuwan katako sun girma sun riga annabi nuhu ya soma aikin jirgi ya soma sassaka ya soma gyara sai mutane za su a annabi annabi ya gagare da aka koma kafinta wata annabci ne a kuma kafinta suna dariya ce dariya za ku yi mini ta ku yi min dariya dai ai zan rama wata rana in kun min dariya yau ni kuma zan rama wata rana wa yasawul fulk wa kullu marra li mar'u min qawmin sakhiru min ko yaushe mutane manya suke bi ta wajen sa ira aikin jirgin nan sai suna yi masa dariya suna yi masa izgili qala in tuzkaru min na fa inna nasru minkum qad tuzkarun in kun min dariya kun min izgili to ranar da ruwan tufa ne ya zo muka shiga jirga jirgin mu to mu za mu muku dariya kamar yadda kuke mana dariya a yanzu سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم تسنو ذاك غالب za su ga man ya ci azabu da huzihi da mu da ku kafirai wane ne wanda azaba za ta zo masa ta kunyata shi da wulakantar da shi wa hillu alai azabu muqim ko wata azaba mai dawwama ta sauka kansa ko mu ko ku kafiran dai azaba za ta sauka a kansu da kunyata su da wulakanta su ko abun mamaki sun nitse a ruwa sun nitse a ruwa suka kulle a wuta min ma kadihi atimu min ma kadi atimu unguri ku ursilu nara sun dalmuya cikin ruwa sai suka kulle can cikin wutan wutan dahira shikenan ana nan ana ta jirgi suna zuwa suna kashi suna bata jirgin suna zuwa suna bata kashi suna kawo yin kashi suna bata jirgin sai jibril ya ce ya dauki kare ya masa gadi to shi ne farkon babban mutum wanda ya dauki kare mai yin gadi annabi ibrahim ko ya dauki karnuka saboda kiwo to saboda haka ne aka halatta cewa kare in mai kiwo ne ko mai gadi ne ko mai farauta ne ya halatta mutum ya rike shi amma karen kare ne ba a so karen banza hatta za ta muna fara ta nuru sai ya tambayi Allah to ya zan yin gane lokacin azabar ki ya zo ya zan yin gane ya ce za ka ga ruwa ya bullo a tinderu wurin da ake ake ake toya mata to nan ruwan zai bullo to daga nan zai bullo kamar yadda ya zo a cikin suratul qamari fatana abuwa wasu ma'ai munhamir وفجر لك عيونا فاتك الورى من الكدر ومن على ذات الواحم والأسر تجري بها أجزاء لمن كان كفر shikenan idan ka ga ruwa ya kullo a tanneru to shikenan lokaci yayi sai ka riga shiryawa kenan jirgin tsawonsa domin zamanin annabi isa mutane sun roƙi annabi isa ya tayar musu da jikan annabi Nuhu, ya ba su labarin jirgin annabi Nuhu yaya yake, annabi Isa sai ya danki ƙasa hakan nan, ce kun san wannan to jika annabi Nuhu ne gashi ne yi magana, ya tashi, ya tashi sai gashi mutum ne har da furfura. Annabi Isa sha, zamanin ku ai ba furfura, daga zamanin annabi Ibrahim ne aka so wa yin furfura, zamanin ku ya kai kai furfura ta yi. tsori ta da yadda ya tashi na zama ko tashin kiyama ya zo yau yau ya jalmi da shi ba kenan to muna tambayar ka wai yaya tsawon jirgin annabi Nuhu da fadinsa ya ce tsawon sassaɓi dubu ne da ɗari biyu fadin jirgin kuma saɓi ɗari shida ya masa bayani sai ce koma ka kwanta ai ka mutu to sai ya koma ya kwanta kunan da aka zan tsawon jirgin saɓi dubu ne da ɗari biyu fadinsa saɓi ɗari shida nan. sai ruwa ya tafi ya ta kulgura a duniya ya ta kulgura ya ta kulgura sai aka ji kai zama ba ta kawo rata fajjana na da falta kala ba ta da kuwa ba ta ba yi mun hamil aka yi ta zuba aka bude kofar sama suna ta zubar da ruwa aka bude sama aka bude kasa tana ta fito da ruwa nan da nan sai ruwa ya tashi da farko lokacin da yawa ce a ai masa hanya ai masa hanya yi bayan gari suna tsammanin za a yi masa lambatuwa ya bar ya bayan gari shi ruwa ya zo to da ya kama mutane sai annabi nuhu ya so masa mutane ya so masa mutane wato dabbobi kowane dabbobi ubangiji ce ya dauki kowace dabba namiji da mace don a samu iri ya ce ya zan yi gane ce duk abin da hannunka ya taba na dama namiji zai zama duk dabbar da hannunka ya taba na hagu ta mace zai zama to da haka ya ɗauki abubuwa duk dabbobi ya sa su a ƙasa ya sa waɗansu a hawa na biyu shi kuma da jama'a sa a hawa na uku a cikin jirgin hawa uku ne kenan ya shiga da dabbobi duk wanda ya zo shiga to ƙarshen shiga yaki yaki zai shiga ashe wani abu ya rike masa wutsiya a baya annabi na ce shigo mana bai shigo ba shigo mana bai shigo ba kai shigo da nan ne sai ashe shedan da yake da yake rike da wani sai ya shigo jaki ya shigo sai shedan ya shigo sai annabi ya ga wani tsoho kai ko ya shigo da kai jirgina ya ce kai ya ne na ce ka shigo da jirgina da duk lokacin da kake magana da jaki ba ka ce lanan ne ba ai ba jaki ne lanan ne ba ai shedan shine lanan ne shi yasa ka ce ka kira ni kai kira da shigo Diga nan aka so mu tafiya, sai ga ɗansa, ɗansa kan'an yana kiransa kasa tsakanin ɗa da uba, maza ka zo ka musulunta ka shiga jirgi na ka tsira. Iya ban iya mune yin kan mara wala ta kun mal kefi, ka zo ka musulunta ka shiga jirgi na kar ka halaka cikin kafurai. Ina dama Allah ya kaddara masa halakakke ne, da ɗansa da matarsa kafira. annabi nuhu yana da mata kafira yana da musulma annabi nuhu matarsa kafira ce wannan Allah ya kiyaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda isan darajarsa ba zai auri matar da za ta yi lalata ba ma balle matar da za ta yi zunubi balle wanda za ta yi kafirci gaba da a'a ya wuce haka nan na yuridu la yusu an quri sa'ar albayti wa dhakirakum tafsira kila aka shiga sai kumfa ya zo ya tsare tsakaninsa da zan gaba daya idan ya halaka to ana tafiya a cikin watan rajab aka shiga jirgin ana tafiya sai annabi nuhu yace to jama'a ina roƙonku kun san wannan inda muke nan ba mu san lokacin da Allah zai saukar da mu ba to kada kowa ya kusaci matarsa don kada a yi ta aiki aiki jirgi ya mana kaɗan to ana nan kowa ma ya yi haka sai kare kare sai shi kan bayyana da wannan ba sai ya kwanta da matarsa sai wata dabba ta je ta gaya wa annabi nuhu ta fa wata karan nan kare yana yi sai Allah ya rike kare kuma ya hana shi rabuwa da matar har gobe in kare ya kwanta da matar da ba za su rabu sai an dade suna gulli tare saboda ya zo ya zo ya bade labarin da aka yi wata gaskiya ne sai ko ya zo ya ga zasu a kulle matar da mijin sai kare ya yi addu'a wajen dabbar da ta kai gulma a wajen ta kai gulma a wajen annabi nu kai kuma Allah tona maka asiri yadda ka tona min asiri wannan dabbar da ta tawa matar ta zai sai su yi ta ihu su yi ta ihu ana barbara ana ihu kowa yana ji sannan ana tafiya ana tafiya sai bera suka aihu suka yi yawa da annabi nuhu ya kukan beraye a cikin jirgi Allah ya ce masa ka shafi goshin zaki sai ya shafi goshin zaki zaki sai ya yi atishawa sai muzuru da matarsa suka fito sai suka ta cin beraye sannan da kashi ya yawa a cikin jirgin ya yi ƙara wajen ubangiji sai Allah ce masa ka shafi goshin giwa alade da matarsa za su fito ya shafi goshin giwa alade da matarsa suka fito suka yi ta cin kashin mutane haka dai aka yi cikin wata shida an an hau cikin rajab shaban ramadan shawwal zulqa'da zulhajji muharram muharram aka sauka goma ga wata shi yasa ashura da suka sauka suka yi suka yi bikin sauka lafiya shi ya zama ashura ranar murna abu da za ka ce ashura kuma wato wannan ranar waɗansu hukunce-hukunce sun shafi annaba har guda goma na wannan ranar yasa aka ce mata ashura annabi nuhu ya sauka cikin jirginsa ranar ashura annabi musa allah ya halakar masa da fir'auna ranar ashura annabi yusuf ya fita daga cikin kurkuku ranar ashura annabi dawud an karbi addu'arsa ranar ashura annabi suleiman an maida masa da mulkinsa ranar ashura annabawa ne har guda goma da abin ya shafa saboda haka ne da annabi ya tadda yahuda suna azumin ashura me yasa kuka azumin ajiyar da ranar da annabi Musa ya yi murnan Allah ya halakar da Fir'aun ne annabi ya yi mu muka fi kusa da da Musa sai ya dauki wannan ashura yana yi aka sauka mana da farillan watan Ramadana sun sauka da aka zo za a sauka duwatsu sun ta neman Allah Allah ka saukar da jirgin na aka yi na ni ma ka saukar da jirgin aka yi na to Allah bai saukar da jirgin ba sai aka wani karamin dutse yace to ni ka mutum da manya suna nema ne wane ne ni ban isa ba shi judi bai isa ba to sai Allah ya saukar da jirgin akan shi wanda yace bai isa ba ne saboda tawadihun sa man tawada arfahullah eh jirgin ya sauka a Mosul wato a cikin kasar Iraq suka sauka suka yi wani gari suka sa mana garin 80 wato mutum 80 ne a cikin jirgin suka sauka suka yi gari sunansa 80 80 a can ƙasar Iraq wajen Mosul. To da za a sauka sai ya aiki hankaka ya je ya duba masa yaya ruwan nan ya tsagaita an yi kusa a samu ƙasa ko yaya ya kawo masa labari. Hankaka ya gami da ya je sai ya samu mushe ya tsaya yana ta cin mushe aka dade Nuhu bai gaishe ba. Ya mance da aikan da aka yi masa. To sai aka aiki tattabara. ta je ta kawo labari ta kawo ganye ta nuna masa Nuhu ya ce ashe mun yi kusan sauka domin ga ganye ya fito ta zaki koma ta ɗauko ƙasa a yatsunta ta nuna masa lalle ga ƙasa nan don ne aka sauka dukkan mutanen da aka shigo da su ƴaƴansu matansu ba su aihu ba duk zuriya ta koma yanzu wajen annabi Nuhu wajen Allah zuriya da umur baƙina yanzu dukkan ƴan adam na duniya gaba ɗaya ƴaƴan annabi Nuhu ne ‘ya'yan samu da hamu da yafis, ‘ya'yan hamu aka ce in ka faɗi arafa, to ‘ya'yansa kenan da arab, da ru, da faris shine arafa. ‘Ya'yan samu kuma haka dai dukkan kodanne aka ba su ‘ya'yansu da abin da za su haifa. Wannan shine kissar annabi Nuhu da harkar da kafiransa duk wanda ana gaya da kuran maka don su ji tsoro karyata annabi karshensa ba kyau ga abin da ke samun mutane sun karyata annaba hatta za ja wani afarar da nuru lokacin da al'amarin mu na azaba ya zo tanniru ya fitar da ruwa to nuhu ya gane kenan lokacin ruwa ya zo wallahi za mu kula zauje da sinai wa araka kuka ce to a cikin wannan jirgi dukkan kowace halitta ka ɗauki maza namiji da mace namiji da mace wa ahlaka kuma da iyalanka da wanda ya imani kuma na man amma amana wa abu illa gari Allah ta karkai zamanin fa dogon zamanin nan na shiga duba a zuku ya samu jama'a a yan mutane yan kadan ya samu duk abin da yake cikin jirgin mutane tamanin ne kawai arba'in maza arba'in mata amma amana wa illa gari alhamdulillah lafiyar da Allah ya samu wani dukkan mu lafiya Allah rufa mana asiri Allah rufa masa asiri Allah ya saka musu da asiri na'am dukkan wurare wa addu'a Allah biya mana bukata Allah ya sa mu cika da imani Allah rufa mana asiri Allah ya taimake mu, Allah ya karbi addu'o'in mu, Allah ya karbi addu'o'in wanda muke musu addu'a. masu taimakon mu Allah taimake su masu masu neman karya mu Allah ya karya su Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana mutum Allah ya kiyaye mana Najeriya mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya kwantar da dukkan fitinu a Najeriya ya saukar da albarka da kwanciyar hankali Allah ya ji musulmi maza da mata rayuwa da mata da mata da wanda akan mu da iyaye mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu da kwanciyar mu da alheri albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu irin duniya da lahira ke mu sanin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya rahmata